الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa barkanmu da sake haduwa a darasinmu da muke gabatarwa na alwaqf wal ibtida wasilatuhuma wato bil ulum al lughawiyyah wal shar'iyyah alwaqf wal ibtida fi al qur'an al karim wasilatuhuma bil ulum al lughawiyyah wal shar'iyyah wannan shine darasinmu ko majalisinmu ko zamanmu na sha biyar kenan wanda kuma muna bin jerin ayoyin alkur'ani da sururin alkur'ani yadda suke duk da yake littafan da muke amfani da su su sun yi amfani ne da abuwab da fusul da funun muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya a cikin littafin alwaqf wal ibtida wasilatuhuma bil ma'na fil qur'an al karim i'dad ustad dr abd al karim ibrahim awad salih a safha ta 348 wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم سورة الشورى آية أكو to ya kawo inda ilmul waqf wal ibtida yake da alaka da wato sabanin qira'at yake cewa fa qaulullahi ta'ala min qablika mukhtalafun fihi an yi sabani bainal waqfi tsakanin tsayawa akan wannan magana daidai wannan wurin wa adamihi da kuma barin tsayawa a wuce kenan bina an al qira'atil warida saboda an gina wannan hukunci ne akan qira'o'i da suka wato gabata ko suka zo fil kalimata a cikin wannan kalima yuhi faman qara'a yuha bi fathil ha'i kenan akwai wanda sun karanta yuha yace ala ma lam yusamma fa'iluhu akan qira'a wanda ba a faɗi fa'ilinsa ba ina fata an fahimce ni yawwa wanda qira'a ce ta ibnu kathir shi ya karanta kadhalika yuha ilaika an gane ko yawwa fa yaqifu ala qawlihi min qablika kenan zai tsaya min qablika misali a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم أنغانيكو يتي على التبيان لما قبله كنن زي بياني كما matsayin bayani ne ga abin da ya gabata ka annahu qila kamar dai an ce man yuhihi tunda an ce yuha to wani ne wahayin fa yuqalu Allahu al-azizul hakim fal ma'na ala hadhihi al-qira'a kadhalika yuha ilayka ya Muhammad mithlu ma uhiya ila al-anbiya'i qablak kamar yadda an kai maka wahayi haka da an kai ma annaba wahayi gabaninka kaga wannan yana nuna cewa mushrikai da ahlul kitabi wanda sun san gaskiya suka bijiri suna mamakin an yi manzo Allah sallallahu alaihi wahayi kuma Allah ya faɗa mishi qul ma kuntu bid'an min ar-rusul ko ba haka ba ba gare ni faro ba in ji bahaushe balle balantana gare ni karau mun gane wannan ko to sannan in mun ka ɗauki abin nan waƙila ma'anahu wasu malamai sun ka ce a'a ma'anar wannan ƙira'a ta ibnu kafir shine inna allaha lalle allah jalla zikruhu wanda ambaton shi ya ɗaukaka a'lama muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya sanar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anna hadhihi sura cewa wannan sura uhiyat ila al-anbiya'i qablaka ya Muhammad wannan sura an yi wahayinta zuwa ga waɗanda sun gabace ka kenan kamar yadda an kai maka wahayin wannan sura an yi wahayin wannan sura zuwa ga waɗanda sun gabace ka mun gane ko to in an ce an yi wahayinta nan dole yana buƙatar bayani ba ana nufin ba an yi wahayinta da yaren larabci a'a irin abin da ta kumsa na tauhidi an yi saboda irin waɗannan abubuwan ne waɗansu suka faɗa su kawo shi buha su ce ai kaga mallan da sun ce an yi wahayin surutu shura ga wasu annaba ai ka hadaina saboda shi wani babin da ka jira illa dai shiga magana tun bai fahimce ta ba shi dauki gatarin shi sahara Allah ya shirye da mu to irin wannan ko Qur'ani yayi amfani da shi dan ya ce ya ce inna hadha la fi suhuf al-ula suhuf ibrahima wa musa aka ce inna hada ko mun ce bayanin da sura ta kumsa ko kaza ko kaza ba ana nufin lafazin da ayoyin ba ana nufin ma'anar irin wannan an gane ko ta ji ya ce wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa al-awfa ko baka nan bane أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحيف موسى wa Ibrahim alladhi wafa Allah tazir waziratun wizra ukhra kaga da an ce wannan yazo cikin suhufi Ibrahim da kuma Musa Allah tazir waziratun wizra ukhra ba ana nufin dole da yaren batun annabi Musa ba balarabe bane ba sani ko mun fahimta ba yawwa to dan haka yana da kyau dalibin ilimi ya hattara dan kakkaje wani ce a to ai an ce ma kaji Qur'anin ma akwai irin shi da wani yare kiran mu an hasara da yaren mu mu sallah da wannan ne wasu ke hokkiya su yi sallah da yaren kansu an gane ko kaji Allah ya ce wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bi lisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi zuburil awwalin haka sai ce duk qur'ani ma ashe akwai cikin ana nufin ma'anonin da alqur'ani kumsa na tauhidi da wasu hukumce hukumce ba dukkan su ba sun zo cikin abin nan littafan farko ma'anar su kenan don haka irin wannan shi haka wani ya fake da ita ya zo yi wa mutane banna Allah ya mana mai kyau to sai malam ya ce wa amma ala qira'ati kasr al-ha in mun ka dauki qira'a ta ha'un kasra yuhi ilayka wa hiya qira'atu al-baqina ita ce qira'a ta sauran waɗanda sun kai karatu yace fala yuqafu ba a tsayawa illa ala ra'sil aya sai akan aya ai kalimatul hakim an gane ko tunda yuhi an kace li'annahum asnadul fi'la ila Allah azza wa jalla sun danganta fi'li zuwa ga Allah fa huwa al-fa'il kinan sunan jalala shine fa'ili fala yuqafu ala alfi'li duna fa'ilihi ba ku a tsaya akan fi'ili ba tare da an hada da fa'ilinsa ba wala ala alfa'ili duna na'atihi kuma ba a tsayawa akan fa'il ba tare da an kawo na atkin sa ba an gane ko yace wa haka za fa qis ala tilkan namadiji nadha'iraha kiran kai qiyasin waɗannan misalai ne baka saboda ya ka misalai ne daban-daban yace in ka ga qira'a sai ka duba ka gani yadda zaka qiyasin ta a wani bangare zaka sata kina a wannan qira'a sai ka ce كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم ومن قراءة ابن كثير كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم كذا يوحى بأتي وأن يمع الله وحي ina fata an fahimta sai dai zamanto kenan za a tsaya kan qira'a ta ibnu kasir dan bayyana ma'ana ban sani ko mun fahimta ba to yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimci wannan to yana daga cikin abin da muke kawowa wasu asalib da ake iya fitarwa da ya ce kazalika kenan kama auhaina ilal ladina min qablika kazalika yuhi ilaika a gari ko to da ya ce yuha wanga qira'a ta ce an yi wahayi to ta ibnu kasir sauran sun karanta yuhi ilaika kenan kamar wannan qira'a ta jamhur ita ke fassara qira'a ibnu kathir wani ne wahayi sanan da anka ce wa ilal ladina min qablika da waɗanda sun ka gabace ka ya nuna akwai wanda an kai ma wahayi su waye akai ma wahayi inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi ko ba haka ba da sauran ayoyi da suke nuna an kai wahayi sannan alladina min qablika ikina akwai ijmal sai ka bayyana shi at-tafsir kuma yana cikin baqiyatul ayat mun gane ko Allahul Azizul Hakim sai fara da suna Allah me yasa ya fara da shi saboda shine a'raful ma'arif bai fara da Al-Azizul Hakim Allahu ba balagatul udulul Qur'ani kuma da kawo Allahu sai ka Al-Aziz Al-Hakim to me sirrin muqaranat Al-Azizul Al-Hakim me yasa bai kawo kadhalika yuhi ilayka ila alladhina min qablika Allahu al-ghafurur rahim ba don sani ko mun fahimta ba munasaba ta sunayen Allah domin shi al-azizu shi kadai yana bada ma'anan buwaya ko ba haka ba al-hakim kuma yana bada hikima to akwai wanda yana da karfi amma bai da hikima akwai wanda yana da hikima kuma bai da karfi to Allah ya hada guda biyu kenan in mun hada su guda biyu din kowanne in shi na nan matsayin shi ma'ana yana da tashi ma'ana in kuma an ka hada kuma wata sabon ma'ana ta zo dilalatul ikhtiran kenan mun gane ko to aje wannan kuma to me yasa aka zabi waɗannan sunayen saboda sunayen Allah muka ce in suka zo suna da alaka da ko dai ayar musamman wadda ta kare ko kuma ayoyin da suke da gabanta ko kuma ayoyin da suka zo bayan to almuhimmu ala ayyati hal anan al'azizu mabwayi kenan in yayi niyyar wahayi ba wanda ya isa ya hane wahayin nan mun gane ko alhakim gwanina in ka ga yayi wahayi ya san wanda ya ma wahayin nan ya tantance shi ai mai wahayi wallahu ta'ala a'lam to ayat da zamu tashi akan ta gaba wato aya ce wadda take cikin suratul zukhruf aya ta 81 wajen fadar Allah subhanahu wata'ala qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin ko ba haka ba yawwa a cikin littafin alwaqf wal ibtida fil qur'an wa asaruhu fi taqrir masail al aqida wannan aya qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin yace ikhtalafa al ulama fil waqf ala qawlihi ta'ala waladun ala qawlihi malamai sun yi sabani akan tsayawa akan wannan aya akan magana biyu al qawlul awwal na farko anna al waqfa tamun shi waqafi cikakke na ala qawlihi waladun kidan sai ka tsaya قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين القول الثاني ما قالت بيو أنه لا وقف هنا باب وقفي بل توصل الآية ذا أسالة آية حتى نهايتها أذكر شيء قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ووجه القول الأول دليل ديسا أكفت مغانا تفركو أن إن في الآية إتا آية إن إن أتكن آية تتقباتا كنا آية مكاكرا تاينزو في الآية أتكن آية نافية matsayin in nafiya take malam abdullahi mai kore mai korewa wa alaihi fa ma'ana al-aya kina in mun gina akan wannan wakafi ma'ana za ta bamu ma'anar aya shine qul ya muhammad kace ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ma kana lirrahmani walad kinan in kana lirrahmani waladun ma'anahu ma kana lirrahmani waladun Allah bai da da thumma yasta'nifu sannan sai ya ci gaba da magana fa yaqulu fa ana awwalul abidina ni ne farkon masu ibada an gane ko walahum ma'anal abidina aqwalun to shi abidi din nan akwai maganganu annaha bi ma'anar ibada ala babiha kenan tana nan matsayin ibada wadda ake nufi ala babiha akan babin take nan tana nan akan ma'anarta ta asali a'a asali sun kace bi ma'anar shahidina ko sun kace abinda ake nufi shahidina kenan fa ana awwalu shahidina an gane ko ni ne farkon masu shaida asalisu na uku annaha bi ma'anar anifina kenan ni abidina tana nufin anifina masu kyama aljahili na masu musu falma'ana lam yakun lillahi waladu Allah bai da ɗa wa ana awwalul munkiri na aljahili na lidalika ni ne farkon waɗanda suke musun haka cewa Allah yana da ɗa da ya ce awwaliya nan awwaliya ce sai ta zama tomi ala abdullahi muqayyada ba mutlaka ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine fara inkarin Allah yana da ɗa ba an gane ko annabi isa ya gabace shi ko ba haka nan bane kuma shi bai cewa shi dan Allah bane kuma ba Allah bane qala inni abdullah duk annabawa sun gina aqida su ne akan mi akan tauhidi kenan ba manzo Allah sai ya fara inkarin wannan ba sai zaman to awwaliya ce muqayyada kenan fa ana awwalul abidina min ummati ko fi zamani mun gane wannan ko yawwa sannan sai malam ya kawo maganganun malaman da sun ka tafi akan wannan ra'ayi wa wajhul qawli thani shi ko dalili ko fuskar tassa waɗanda sun ka faɗi wannan magana sun ka ce anna in fil ayati shartiyya sun ka ce in cikin aya shartiyya ce wa laysat nafiya ba mai korewa bace to wa qad ikhtalafa ashabu hadha al qawl fi ma'anar aya kuma sai suka yi sabani a cikin ma'anar aya an gane ko yace ala iddati aqwalin sun faɗi maganganu daban-daban ga sunan za a kawo su na farko annal ma'ana qul in kana lirrahmani waladun in dai har Allah yana da ɗa kamata quluna kamar yadda kuke cewa to fa ana awwalul abidin li zalikal walad ni ne farko wanda zai bauta ma wannan ɗa wa hadha mubalaghatun fil istib'ad an gane ko kinan wannan kai mutuƙa ne wajen nisantawa wa hadha nau'un min al adilla yusamma dalilut talazum ana kiran shi cikin ilimin munazara tattaunawa dalilut talazum dalili na lazimta wanda kuma babi ne mai faɗi kwarai da gaske ana kiran shi al-ilzam al-ilzam ko al-ilzamat an gane ko wannan yana da kyau ka karance shi galibi cikin aqida ana tattaunawa akan wannan ko lokacin tattaunawa da shi da lazimul qaul a wajen malaman fiqh in ka rike wadanda sai kai bahasi na magister da doctora eh an gane ko sun kace li annahu allaka ibadatal waladi domin ya rataya ya jingina bauta maɗa bi wujudihi in an same shi wa wujuduhu muhalun tunda ba a same shi ba samun ɗaga Allah ibe yiwuwa kenan fa ibadatuhu muhal bauta mishi kuma kenan babu ta ta tashi aiki wasu malamai sun ka faɗi wannan ya kawo malaman asani na biyu yace ma'anahu abinda suke nuhi in kana lirrahmani waladun in dai Allah yana da dafi za'amikum a cikin fadarku shine za'amikum riyawa wanda kuka yi malaman zauri fa ana awwalu man abada Allah wahdahu ni ne farkon wanda ya bauta ma Allah shi kadai bi anna fa ana awwalu man abada Allah wahdahu bi anna lahu walad walad bi anna lahu walad an gane ko to kenan ni ne farkon wanda ya bauta ma Allah yana da da an gane ko in kun ce Allah yana da da to kenan ni ne farkon wanda ya bauta ma Allah yana da ɗa walakin haza mumtani'un fi haqqihi ta'ala kinan bayyuwa ne Allah ya zamanto yana da ɗa to tunda bai da ɗa kinan magana ko kawai ta zan shaci faɗi eh ma'ana in Allah yana da ɗa to a duniya ni ne farko wanda ya fara bauta mishi a lokacin da yake da ɗa as-salisu na uku ma'anahu in kana lillahi waladun fi za'amikum in dai akwai Allah yana da ɗa a cikin riya wadda kuka yi fa ana awwalu man abada Allah ni ne farkon wanda ya bauta ma Allah wa kadzabakum fi qawlikum kuma ni ne farkon wanda ya ƙaryatar da ku a cikin maganar ku li anna man abada Allah wahdahu domin wanda ya bauta ma Allah shi kadai faqad nazzahu an yakuna lahu walad ya tsarkake Allah cewa ya zama to yana da arabi'u na hudu ma'anahu abinda ake nufi da ayar kama anni lastu awwalu man abada Allah kamar dai da ya kasance ba ni ne farkon wanda ya bauta ma Allah ba faka zalika laisa lillahi waladu to lalle Allah bai da da tunda ba ni ne farko wanda ya bauta ma Allah ba an gane ko to faka zalika laisa lillahi waladu to kuma haka ne Allah bai da da alkhamisu na biyar annal ma'ana ma'ana in za'amtum anna lirrahmani waladan in kun yi zaton Allah yana da da to fa ana awwalul anifina ni ne farkon masu kyama almunkirina masu musuli zalika fal abidina da an ka ce abidi bi ma'anar alifin aljahidina duka ko ce magana ya kawo su ya kawo inda sun ka faɗe ta daga cikin malamai an gane ko muna takaitawa ne ba mu kawo saboda ikhtisari kuma littafin mun faɗi sunan shi mai so yana iya komawa sauran bayanai ya gare su to so yanzu sai a zo mas'alan mu ta asarul waqf wal ibtida fil aqida to shi ilmul waqf wal ibtida anan shi shirar tasiri a cikin aqida ko bai da yace asal waqf wal ibtida ala al aqida al qawl al awwal magana ta farko fihi anna hadhihi al aya wannan aya min al ayat allati istamalat ala tanzihi Allah subhanahu wa ta'ala tare daga cikin ayoyin da sun ka kumshi tsarkake Allah tsarkakakken sarki madaukakin sarki an yakuna lahu waladun ya kasance yana da wa hadha min al ma'lum bid darura min din al islam abuna wanda yake sananne tabbas a musulunci bai bukata sai an wani cece ku ce ban sani ko mun fahimta ba tunda sun ce ma nafiya ce ban sani ko mun fahimta ba in in nafiya ce yace to sai dai lakin u'tirida alaihi sai dai an gitta ma wannan magana ko wannan kauli bi anna in nafiya yalzamuhu ihamul mahzur kamar tana samun mutum in an ce ma nafiya ce ihamul mahzur zai sa mutum yayi tsammani allazi la yajuzu fi haqqillahi abinda bai cancanta ba ga haƙƙin ubangiji ko bai halatta ba kenan yace ibnu jarir tabari yana cewa wa idza sara bi dhalika al ma'na aw hama ahlul ahlul jahli min ahli shirki billahi annahu innama nafa bi dhalika anillahi azza wa jalla an yakuna lahu wuladun qabla ba'd qabla ba'd al awqat kenan shi mahzur kin da ibnu jarir tabari ya gani da bai yadda ga fassara ba yace saboda kenan kore ma Allah da ne a wasu lokuta ba a dukkan lokuta ba ma kana lirrahman wannan kenan can baya ba yana magana yanzu ba to yayi ta kawo da yayi mahzurat kin to shi mai littafin da yazo sai yace wa hadal mahzuru la shakka fi adam sihhatihi yace shi wannan abin da ake gudu na cewa kamar an kore ne da an gane ko yace ba wani abin tsoro bane tunda akwai ayoyin da sun ka nuna ba daidai bane la shakka fi adam sihhatihi lidilalatil ayatul qur'aniyya bi kasra saboda ayoyin alqur'ani masu yawa sun nuna ala anna hadal iham la athar lahu irin wannan tunani bai da wani tasiri walau kana lahu atharun lama kana Allah yamdahu nafsahu bis sana'i alayhi bi lafzi kana da irin wanga abin da yake cewa misali korewa ne can baya ba da yanzu ba yace to da irin wannan ne da bai Allah bai yarbi kansu ba a cikin alqur'ani da lafzi kana addalati ala khususil zaman al-madi wanda take nuna abu ya kasance fi nahwi qawlihi wa kana Allahu azizan hakima Allah ya kasance mabuwayi mai hikima to yanzu ha sai sa malaman zuri suke cewa kana wa lam yazal wa kana Allahu ghafurur rahima to kina kaga wannan magana da Ibn Jarir Tabari ya kawo wannan mahzur dan nuna wagga wagga fuska ta ta ma'ana tana da kuskure ko tana da rauni shi a fahimta shi bai yi ba tun da gashirin Qur'ani yayi amfani da wannan yace to وأيضا كما فإن المحظور الذي زعموه لم يمنع من إطلاق نفي الماضي في قوله تعالى وما كان ربك نسيا شما محظور كند الذي زعموه وند سنك فدا an gane ko bai hana ba Allah ya makan shi itlaqin nafyil madi yace wa ma kana rabbuka nasiya wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda ko wa ma kunta a wata abin nan in wa ma kunta ne kenan kira abba ta magana kan wannan wa ma kuntu wa ma kana ma'ahu min ilah bai kasance ba kaga kuma Allah ya maka shi itlaqin wannan to kaga wannan mahduri me yayi abin tsoro a ciki walam yamna min nafi alquran lil walad fi zaman al madi kuma bai hana qur'ani yayi nafiyin da ga Allah ba ga inda ya gabata yace mattakhadha Allah min walad Allah bai rika ba ka gani bai ce la yattakhidhu ba kaga qur'ani yayi amfani da wannan yace to wa amma al qawlu thani magana ta biyu fa fihi anna hadha alqawl anna hadha alihtimal wa huwa an yakuna lillahi waladun law sahha lama kana sababun lil wuqu'i fi shirki yace ita ko magana ta biyu fa fihi anna hadha alihtimal abinda take basuwa na ihtimali wa huwa an yakuna lillahi waladun cewa kenan in ya kasance Allah yana da law sahha da abin ya inganta lama kana sababun lil wuqu'i fi shirki da bai zaman to sababi bane abu cikin shirka wa inna ma tabqal ibadatu khalisatun lillah sai dai ibada ta zaman to khalisa lillah kenan da Allah yana da da da abin da take nuna za a bauta ma Allah ne a bar dan shi wa alaihi fatakunu al-aya siqat masaqal ilzami sai zaman to kuma an kata matsayin ilzami da ko da Allah yana da to ba za a bauta ma dan shi ba Allah za a bauta ba misali sai zaman to kuma ilzami na ake yi tunda an san dai babu dan yace to lakin yushkilu hadha alqawlu min aqwalihim fi ma'na al-aya huwa an takuna al-ibadatu lillahi an takuna lilwalad irda'an lillahi ta'ala yace walakin yushkilu sai dai zai kawo iskali yushkilu alqawlu al-awwal min aqwalihim daga maganganun da sun ka fada su wadanda sun kawo magana ta biyu kenan yake ruhi fi ma'na al-aya وهو أن العبادة تكون للولد إرضاء لله تعالى an gane ko kenan za ibada za ta kasance ga ɗani don neman yarda Allah shine matsalar kenan za mu bauta ma ɗan Allah don saboda Allah shi yarda da mu to kaga wannan kuma iskali na fa bi hada tafsir yakunu hujjatun lin nasara kaga nasara sun samu abin da suka so fa yaquluna thabata indana anna lillahi walad ana lillahi waladan sai da saru ce to ai mun tabbatar da Allah na da fa yatarattabu alaihi annahu mustahiqqun lil ibada sai to kenan ya kamata a bauta mishi fa ibadatuhu laysat bi shirkin ba shirka bace tunda in ya tabbata in kana lir rahmani waladun in Allah na da fa ana awwalul abidina to ni ne farkon mai bauta ma dan Allah sai ce to ai mu ya tabbata Allah yana da wajen mu kenan ku bauta mai a huta kaga kenan wannan iskali zai kawo shi alqaulu sani kenan ban san ko muna fahimta ba waɗanda sun ce in tana matsayin shartiyya ba nafiya ba yawwa yace wa kadhalika ala fardi sihhati nisbati alwalad ilayhi idan mun farlanta dangantuwar da zuwa ga Allah wa qiyamil burhanis sahihi cewa hujja ingantatta ta tsayu wal hujjatil wadiha da hujja bayyananna ala anna lahu waladun cewa yana da fala shakka anna zalika yaqtadi anna zalika alwalad la yastahiqqu alibadatu bihalin wannan ɗa ba zai cancanci bauta ba walau kana fi dalika ta'zimun li abihi ko da ku akwai girmama ga baban shi li anna abahu mithlahu domin baban shi tamkashina fi adam istihqaq al ibada wajen rashin cancanta ibada wal kufru bi ibadati kulli walidin an gane ko wa kullu mauludin shartun fi imani kulli muwahhidin wal kufru kafir cewa bi ibadati kulli walidin dukkan wanda yake mai aihuwa wa kullu mauludin da abinda an kafa aihuwa shartun fi imani kulli muwahhidin sharat ina da imani duk wanda ke tauhidi an gane ko domin in dai har mutun ya aihu to ai ba Allah na ba kuma in an ka aihika ai ba Allah kace ba dan ya ce lam yalid wa lam yulad kidan ko sai ka kafirce ma duk wanda ya aihu da duk wanda an ka haba abuta musu yace to الترجيح رنجاي السوى القولان في الآية فيهما قوة dukkan waɗannan maganganu suna da ƙarfi mala abdullahi wallazi yazharu amma abin da yake bayyana wal ilmu inda Allah ta'ala ilimi yana wajen Allah annal qawl al awwal arjah a dauki magana ta farko an gane ko wanda ta ce in nafiya ce kinan ma kana lillahi waladun Allah bai da yace to wa bayanu zalika li wujuhin ga dalilin da ya sace a ɗauki wannan annahu jarin alal uslubi arabi wannan ra'ayi na farko ya tafi jarin ya tafi akan uslubi na larabawa jaryanan wadihan tafiya wadda take wadiha bayyananna la iskala fihi babu wato rikitarwa a ciki fa kaunu in kana bi ma'ana ma kana kafirun fil qur'an wa fil kalam al arab akwai cikin qur'ani akwai cikin yaren larabci ka qaulihi ta'ala in kanat illa sayhatan wahidatan فإذا هم خامدون أي ما كانت إلا صيحة واحدة الوجه الثاني أبو نبي أن تنزيه الله عن الولد تركك الله دقاء بالعبارات التي لا إهام فيها da ibarorin da babu wasu rikici da shakka a ciki huwa alladhi ja'at bihi al-ayatul kathira shine wanda ayoyi suka zo da shi masu yafi al-qur'an da cikin al-qur'ani wa khairu ma yufassaru bihi al-qur'an al-qur'an mafi alkhairu abinda an ka fassara al-qur'ani shi shine al-qur'ani fakaunul mu'abbiru fil aya kinan ya kasance abin kasancewar abin da an kai ta'abir da shi a cikin aya wa ma kana lirrahmani waladun bi sighatin nafi sarih ai amfani da siga wadda take ta kore kuma korewa qarara mutabiqun liqawlihi ta'ala wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhid waladan mattakhadha Allahu min waladin yace ila ghairi dhalika min al-ayat wa amma al-qawlu ala anna irshadiyya وأن قوله أول الآبدين جزاء لذلك فإن ذلك لا نظير له البتة في القرآن إذن ونن نشرت إن نأتي إن كان للرحمن ولد فأنا أول الآبدين أتي إن شرطية تتي تشي إن شبه لوني تبكى أما شي وانغ إذن نفي ينا دا تبكى شسا سيرين جاي دمي مغانا تفرقو daga cikin dalilin da ya sayar rinjayar da magana ta farko ya ce alwajihu salisu an na kaula in bi annal kaula bi anna in shartiyya in mun ka ɗauki in shartiyya ce ya ce la yumkinu an yi su halahu ma'anan fil lugati arabiyya bai ba da ma'ana a cikin yaren larabci mun gane ko ya ce illa ma'anan mahzur sai kuma ma'ana wadda za ta basuwa wadda ba ta da kyau abin tsoro kenan la ya juzul qawlu bihi bi halin bai halatta a faɗi wannan magana ba bi halin ko ta wani hali wa kitabullahi littafin Allah jalla Allah wanda yake wato mai daraja wa'ala kuma ya ɗaukaka ya jibu tanzihuhu ya zan wajibi a tsarkake shi an hamlihi a ɗauki littafin Allah alama anin akan waɗansu ma'anoni mahzura waɗanda suke an hana su la yajuzul qawl biha wanda bai dace a faɗa ba sai ce to wa idahu hadha yadda zamu bayyana wannan annahu al qawl bi anna in shartiyya in mun ka ɗauki in shartiyya wa qawluhu fa ana awwalul abidin jazaa'u sharti la ma'ana li sidqihi albattata bai da ma'ana gaba ɗaya illa bi sihhatir rabti an gane ko sai in mun sai in mun fuskar ingancin hadawa baina sharti wal jazai tsakanin sharadi da jazai an gane ko yace to wal burhanul qati hujja wadda take yankakka ala sihhati hada akan ingancin wannan huwa kaunu shartiyya al muttasila an gane ko nan ya hada cikin wani ilimi da aka ce ma ilmul kalam ko ilmul jadl ko ilmul mantiq muna gane ko nan shi na zai bayani shi yasa ba kowa zai iya gane irin wannan bayan ɗaya ba yace ashkaunu shartiyya almuttasila shartiyya jumla in zamanto shartiyya ce muttasila ma'ana wadda jawabin tare sharadin ta sun hadu takunu fi ghayati sidqi tana zamantowa matuƙa wajen kai gaskiya ma'a kadibi tarafaiha ma'an tare da cewa sassanta guda biyu dukkan su ƙarya na muna ganewa الشرطية المتصلة da sharaɗinta da jawabinta dukkan suna ilmantowa ƙarya ne au ahaduhuma ko ɗaya daga cikinsu lau uzilat adatu rabti baina tarafaiha in an cire abin da ya haɗa su na sharaɗi da jawabi muna ganewa ita ake kira ash-shartiyyal muttasila da sharaɗinta da jawabinta suna ilmantowa dukkan su ƙarya amma an ka sa sharaɗi sai su zamanto gaskiya ko kuma ya kasance a'a sharaɗinta ne zai zamanto wa ƙarya jawabin sai zamanto gaskiya sai a kawo sharaɗi sai ta koma gaskiya ko kuma ya zamanto a'a jawabinta ne ke ƙarya sharaɗinta daidai amma idan da za a bar su daban sai su zan gudan da ya ƙarya na farkon kenan amma idan aka haɗa sai ta zamanto gaskiya kaw ga misali don mu gani fa misalu kadhibihi ma ma'an misalin da sharaɗi da jawabi duk su zan ƙarya ma'a sidqiha tare da cewa in an hada za su zan gaskiya sharaɗi ƙarya ne jawabi ƙarya ne amma in an hada sai ta bada gaskiya ga shirin ƙaulihi ta'ala ƙauluhu fa misalu kadhibihi ma ma'an ma asidqiha ƙauluhu ta'ala law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata kaga sai ce law kana fihi ma alihatun da dai akwai waɗansu abin bauta waɗanda suka cancanta a bauta musu akan cancanta illallahu in ba Allah ba la fasadata da sammai da kasai sun yi sun ruguje sun lalace halittu sun lalace tunda yan akwai Allah wanda gaba da umuri akwai Allah wanda ga hanawa dole ayi yaki mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idan ladhaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dihim ala ba'd ko ba haka bane ya ce to fa hadhihi qadiyatun fi ghayati sidqi kama tara wannan qadiya ce wadda ta kai matuka tunda in an hada jawabi da sharadi ma'a annaha law uzilat adatu rabti da dai an cire adatu wadda za a yi rabtu baina tarafaiha tsakanin sassanta guda biyu jawabin da sharadi kana kullu wahidin min tarafaiha qadiyatun kadiba kowanne daga cikin su zaman to ƙarya wani ani bi adatu rabt yace law min at-taraf al-awwal tunda ita law ita ce na farko wallamu min at-taraf ath-thani la fasadata yace fa innahuma law uzila da an cire har waɗannan adatun rabti guda biyu wa hudifa aka shafe su sara at-taraf al-awwal kana fihi ma alihatun illa Allah yana sai a ce kina akwai abin bauta wanda ba Allah ba kaga wannan ƙarya ta kuma yace wa hadhihi qadiyatun fi muntahal kadhib wannan qadiya ce ta kai ƙarshe ƙarshen ƙarya maƙura ƙarya وصار الطرف الثاني طرفي نبي سي كسانشي فسادتا اي فسدت السماوات والارض an gane ko sammai da kasai sun baci wa hadhihi qadiyatun fi ghayatil kadri kama tara ita ma ƙarya ce domin sammai da kasai suna nan musu baci ba an gane ko yawwa to sai ya kawo kuma wani bayani wanda shi wannan bayanin shi ma yana da muhimmanci kwarai da gaske yace ka sani wa alama anna qauman za'amu anna madarus sidqi wal kadhib fi shartiyat munsabbun ala khusus tali waɗansu daga cikin malamai na ilmul kalam sun kace inda ake gane ƙaryan magana ko gaskiyarta yana munsabbun yana zuba ne ma'ana yana komawa ne zuwa ga alal khususi tali akan na biyu at-tali mai biyowa kenan allazi huwa al-jaza shine jaza wa annal muqaddam na farko allazi huwa shartu qaidun fi zalika shine ke qaidi kenan su a wajen su inda wurin da ake gane gaskiya ko ƙarya shine na biyu ake hankalta ma ba na farko ba yace to fa idza haqqaqta idan ka tabbatar da hada ka gane wannan kenan fa alam annal ayatul karima alal qawl bi annaha jumlatu shart in mun ka dauke ta jumla ce sharti wa jaza'in da jaza'i kamar da wadansu sun kace la yasihhu ar-rabtu bayna tarafaiha albattata bayyuwa a hada tsakanin sharadin ta da jawabin ta illa ala wajhin mahdhur sai ta fuskar da abinda bayyuwa la yasihhu al-qawl bihi bi hali bayyuwa a faɗi shi wa idahu dhalika annahu ala al-qawl bi anna masabba as-sidqi wal kadhibi fi shartiyati inda ma huwa tali kenan in mun ka dauki cewa inda magana take tabbata masabbu sidq wal kadhibi inda ake hankalta ma gaskiya da ƙarya kenan shine musab asalin musabbu shine wurin da yake zuba fi shartiyati a cikin sharuɗa inda ma huwa tali ana kallon at-tali kenan alladhi huwa al-jaza'u shine jaza'i wa anna al-muqaddam alladhi huwa ash-shartu qaidun fi dhalika shi kawai wanda ya gabata qaidi na ba wai shine ake hankalta ma ba wajen gane ƙaryarta ko rashin ƙaryarta ya ce to fa ma'ana al'aya alaihi batilun to ma'ana aya nan in muka ɗauki wanga ra'ayi ta dan kenan ba za ta bayyana ba ta koma ƙarya bal huwa kufrun ma ta koma kafirci li'anna ma'anahu domin abinda ake nufi anna kaunahu awwalul abidina kasancewa shi farkon masu bauta ko kasancewa shi farkon masu bauta yushtaratu fihi an yakuna lirrahmani waladu ana shartanta sai in Allah yana da da subhanahu wa ta'ala Allah kuma tsarkakakken sarki madaukakin sarki ya ɗaukaka an zalika ta'ala an zalika uluwan kabira li'anna mafhuma sharti domin mafhuma sharti annahu lam yakul lahu walad ko shi Allah bai da da kenan lam yakun awwalul abidina kenan ba shine farkon masu ibada ba in ka ɗauki wannan tunda in ka ce shi sharadi kaidi na in kana lirrahmani waladun don Allah yana da dafa ana awwalul abidin ni ne farkon masu bauta mishi to yanzu in ka juya kenan lam yakul lillahi waladun Allah bai da da tunda haka ne ma'ana magana take to ma'anar da zai ba su kenan fa ana awwalul abidina kenan ba ni kenan fa ana lastu awwalul abidina kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine farkon masu tauhidi ba ka ku ga aiwa ga magana ta yi nauyi mallam Abdullahi yawwa yace to wa amma ala alqawli sahih in mun ka ɗauki magana wadda a ingantatta ala anna madara sidqi wal kadibi akan cewa madar in an ce madar shine kamar wurin kewayawa abu dara ya duru shine abu ya kewaya madar wurin da abu yake kewayawa ko lokacin shi asalin shi madwar ne abin da madwar sai an kamar da alif ta koma wawun dara ya duru sai a ce madwar an gane ko yawa kamar maqal ne asalin shi maqwal ne domin qala yaquluna dan mu gane to in mun ka ɗauki cewa madarar sidki shine wanda ya ce masab kenan wurin da an makewayar gaskiya da ƙarya ko mu ce wurin da ake hankalta ma don mu gani madarar sidki wal fi shartiyati ala sihhatir rabti a'a ana hankalta ma inganci na haduwa baina tarafai shartiyya tsakanin sharadi guda ga sashe guda biyu na sharadi da kuma jawabin shi فإنه على القول بأن الآية جملة شرط وجزاء إن منك أكما وأن الرأي منك تتو جملة تشرط إذا جزائي إن كان للرحمن ولد فأنا أول الآبدين يتي لا يصح الربط فيهما البتة أيضا نما بقى يا هداوة إلا على وجه محظور نما زي بعد ما أنا ود بات دكو ban sani ko mun fahimta ba zai ba da ma'ana wadda malam abdullahi ba ta da kyawu mara kyau in ji kanawa la ya ji zul masiru ilaihi bi halin kuma ba ya yiwa a koma zuwa ga wannan magana da ta kone hali li annal ma'buda domin shi abin bauta za waladin wanda addada wastihqaqihi huwa cancanta shi shi abin bauta aw waladihi ko dansa al ibadata da la yasihhu ar-rabt bainahuma albattata ba ya hadawa tsinkaninsu illa ala ma'anan wa huwa kufrun billahi sai ta fuskar ma'anar da zai koma kafirci li annal mustahiqqu lil ibada ko ba karan bane li'anna al-mustahiqqa lil ibadati domin wanda ya cancanta abota mishi la yuqalu ba a bayyuwa a hankalta bi halin ta kowane hali an ya kuna waladan aw walidan bayyuwa wanda ake bauta ba ya zamanto waladan ɗa ne ko walidan ko kuma mahaifi ko ba haka nan bane ya ce to bihi ta'lamu anna shart al-maz'um da wanda ne da gane cewa sharadin da sun kace in kana lirrahmani waladun inna ma yu'allaqu bihi muhalun an rata ya shi akan abin da bai yiwa listihalati kauni rahmani da waladin saboda bai yiwa a ce Allah yana da wa ma'lumu anna al-muhal shi ko abu wanda yake muhal mala abdullahi abin da bai yiwa la yu'allaqu alaihi illa al-muhal babu abin da za a allaka mishi sai abin da bai yiwa kenan fata'aliku ibadatin lahi a ce an jingina an rataya bauta Allah allati hiya asluddin wadda ita ce asalin addini ala kaunihi za waladin akan cewa in Allah yana da ɗa an gane ko ya ce to zuhuru fasadihi ala kaunihi za waladin zuhura fasadihi kamata wato ɓanda shi ta bayyana ya ce inna ma ta suduku shartiya fi misli hada shartiya tana ingantuwa ne a cikin wannan ko laukanal mu'allaku alaihi mustahilan in abin da an kai ta'aliki bai yiwa ne faddi'a'u anna in fil ayati shartiya in mun ce in a cikin aya ta sharadi ta mislu ma lauƙila laukana ma'ahu alihatun da dai akwai abin bauta wanda ba Allah ba lakuntu awwalul abidina lahu da na kasance farkon wanda zai bauta mishi kaga bai yiwa tunda dama babu su yace to hada la yasduqu bi halin kenan kuma bai yiwa wannan yanzu gaskiya domin in ka ce da akwai abin bauta tare da Allah da na fa kasance farkon wanda zai bauta mishi kaga wannan bai yi ba domin ba a ta'liqul muhal sai ga mi sai ga muhal wa hada la yasduqu bi halin li anna wahidan min alihatin muta'addida la yumkin an yu'bad domin ɗaya daga cikin allolin ba za a bauta mishi ba ce farrartu bayna tarafiha min hadhihi alqadiyya la yusihu kaga rabbi bayyuwa wal hasilu yace kai takaitattan magana ko tabbatatta anna sharta shi sharɗi in ulliqa bihi mustahilun in an rataya shi da abin da yake mustahil fala yumkin an yusihha ar-rabt bainahu wa bainal jazai bayyuwa inganci ya kasance tsakanin shi da za'i illa idza kana al-jaza'u mustahilan aidan sai in ya kasance shi ma abinda bayyuwa ne kaga da Allah ya ce innal ladina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna aljannata sai tami hatta yalijal jamalu fi sammil khiyar ba su shiga aljanna sai igiya ta shiga cikin kusuwar allura kaga igiya ba za ta yiwa ta shiga ba to kina shiga su aljanna ba ta yiwa to kaga kenan ta'liqul mustahil al mustahil an gane ko yawwa yace li anna shart al mustahil la yumkinu an yujada bihi domin sharadin mustahili ba yiwa a samar da shi illa aljaza'ul mustahil sai jaza'i wanda kici ma mustahil ne amma kaunu sharti mustahilan amma a ce sharadi bai yiwa wal jaza'u huwa asasud din amma jaza'in shi asasud din ne abu ne tushen addini wa imadul amri kuma shine gimshikin al'amari gaba ɗaya na addini fa hadha mimma la yusihu bi halin ina fata an fahimce ni kace in kana lirrahmani waladu in dai Allah yana da da kaga wannan mustahil ne fa ana awwalul abidin farkon masu ibada to ai ita ibada ma ai abu ne tabbatacce ba abu ne mustahil ba kina kaga doka in shartiya ce ba zai yiwa ba yawwa yace amma man kana lahu waladun wanda yake yana da da fa nisbatu bainahu wa bainal ma'budil haqqi huwa tabayunul muqabala kina akwai tabayun ba dai suke ba baiwa a ce abubuwa ɗaya ne ina fata an fahimta yace li annal muqabalata bainal ma'budi bi haqqin wa baina waladin walidin aw walidin hiya almuqabala baina shay'i wa musawi naqidihi domin idan mun kace zamu muqabala kaman mu auna bainal ma'budi bi haqqin mu yi kiyasin wanda ake bauta ma da gaskiya shi Allah wanda shi bai da da bai haihu ba aife shi ba wa baina walidin da kuma wanda yake mahaifi aw waladin ko ku wanda an ka haifa hiya muqabala bayna shay'i kamar kana son kai muqabala ne tsakanin abu ka daidaita abu wa musawi na qidi da abin da ke kishiyar sa li'anna man yuladu domin wanda an ka aiwa wanda ana iya aihafasta au yuladu lahu ko ko haifa masa la yumkin an yakuna ma'budan bi haqqin biha fa idan to abin bauta mun ji wannan wannan yana kokarin nuna maka cewa in bai dace a ce ta zama tobi ba shartiyya yace alwajhu rabi'u in mun hankalta mu fuska ta hudu yace dilalatu istiqra'il qur'anil azim in mun ka bi diddigin ayoyin alqur'ani anna Allah ta'ala shi Allah idza arada an yafruda almustahil in ana son yana son ya buga misali shi na an yafruda almustahil li yubayyana alhaqqa dan ya bayyana gaskiya bi fardihi in ya buga wannan misalin ko yace to allaqahu awwalan bil adati zai allaka shi zai rataya shi zai jingina shi da al'adat harafi kenan allati tadullu ala adami wujudihi zai nuna abin nan babu shi wa hiya lafzatu ita ce lafazi ko harafi na law wa lam yu'alliq alayhi albattata illa muhalin mislahu kuma bai jira ta ya mishi sai abin da shi ma bai yiwa kaga law arada Allahu an yattakhidha waladan da dai Allah yana son ya riki da lastafa mimma yakhluqu ma yasha da zai zabi abin da ya halitta to ka ku gama abin da Allah ya halitta bai iya zama Allah ko ba haka bane yace to amma ta'liqu zalika bi adatin a ce an yi ta'liqin mustahil da harafi la taqtadi adamu wujudihi kalabati in an gane ko ayi amfani da adatin allati la taqtadi adamu wujudihi kalabati in wanda take misali in ma'a kaunin jaza'i gairu mustahilin tare da cewa shi jaza'in ba mustahilin bane falaysa ma'hudan bil qur'an fil qur'an ba abuna wanda an ka saba gani cikin qur'ani ba kaga wanda ya nuna cewa wannan fassara da sun ka tafi akan ta ba ta yi taw sai ya kawo magana ta biyar yace al wajhul khamis abu na biyar anna al ma'ani allati dhahaba ilaiha ashabul qawl thani ma'anonin da waɗanda sun ka faɗi magana ta biyu kenan sun ka ce in shartiya sun ka tafi akan ta fi aksariha nazaru mafi yawancin su suna da abin kallo abin dubawa kenan annal qawl al qa'il bi anna al ma'na in kana lirrahmani waladun fi za'mikum in Allah yana da a cikin riyawarku fa ana awwalul abidina ni ne farkon mai bauta mishi ay al muwahhidin lillahi al mukaththibin li qawlikum kenan na zama to farkon mai tauhidi mai ƙaryata ma mai karyatawa ga maganar ku bi idafatil walad ilayhi ga danganta da zuwa gare shi sai ya kama maganar imamu fakhruddin razi kenan mai so yana iya koma cikin tafsirin imam fakhruddin razi karkashin wannan aya yace wa liqa'ilin an yaqula imma an yakuna taqdirul kalam in yathbutu lirrahman waladun fi nafsi al-amri fa ana awwalul munkirina lahu kenan ni ina farkon musun wanda zai cewa Allah ya narda aw yakunu taqdiri in yathbut lakum iddi'a'un in kuna da magana da kunka kirayar anna lirrahmani wanda kunka ce Allah narda fa ana awwalul munkirin lahu ne farkon wanda ya musun wannan an gane ko sai ya ce wal awwalu batil li anna thubutu shay'i fi nafsihi kenan tabbatuwar abu a cikin karan kansa la yaqtadi kaunur rusul munkiran lahu ba shi ke nuna manzo yana musun sa ba an gane ko tabbatuwar abu ba shi ke nuna manzo yana musun sa ba an gane ko saboda musun abu an gane ko da rashin musunsa ba tabbata shi bace za ta nuna cewa kinan manzo yana musunsa ana ganewa tunda in abu akwai shi fi nafsil amri tana yawan manzo bai san da akwai shi ba sai Allah ya sanar da shi mun gane ko li'anna qaw li'anna qawluhu in kana shay'u thabitan fi nafsihi in abu ya zama to tabbatacce na fa ana awwalul munkirina ni ne farkon masu musu yaqtadi israruhu ala al-kadhib wal jahl ina nuke ne ya ci gaba da ni tahiya akan ƙarya da jahilci tunda tana yiwa abin akwai shi kai baka san da akwai shi ba wa dhalika la yaliqu bir rasul والثاني أيضا باطل لأنهم سواء أثبتوا lillahi ولدا أم لم يثبتوه duk ɗaina ko sun ce Allah yana da ko sun ce Allah bai da da far rasulu munkirun li zalikal walad manzo yayi musun wannan da kina kaga wanga magana fi za'mikum ba ta yi tunda ko sun riya sun ce yana da da ko sun ce bai da da mun yi imani cewa Allah bai da da falam yakul li za'mihim ta'sirun kina kaga wannan riwa ta su ba ta wani tasiri fi kaulir rasulu munkiran li zalikal walad a ce manzo yayi musun wannan da yace to falam yasluh ja'ala za'mihim isbatul waladi mu'assiran kidan bai inganta ba bai dace ba a sanya riya wasu an gane ko ta cewa za a muhimmin isbatul waladi riya wanda sun kai sun ka tabbatar da ɗasa zaman to mu'assiran tana yin tasiri fi kaunin rasulun munkiran lil waladi wanzo yi inkarin da ko sun ce yana da da ko sun ce bai da da Allah bai da da shi yasa ma Allah ya ce wani wuri da ana magana ya ce fa in shahidu ya ce mi fala tashhadu ma'ahum dan yace qul halumma shuhada'akum alladhina yashhaduna anna Allah harrama hada ku kawo waɗanda suke shaidun cewa Allah ya haramta kaza ya haramta kaza to amma da Allah yake ya san abin da suke kira zuwa gare shi ba gaskiya bane sai ce fa in shahidu fala tashhadu ma'ahum don kahircin su an gane ko da jiji da kansu zai isa su su zo su ce mi su ce ai al- ai- ai- ai Allah ya faɗa to tunda Allah ya san bai faɗa ba sai ce fa in shahidu fala tashhadu ma'ahum don an san ba za ku kawo hujja ingantata ba to kenan ko sun riya ko ba su riya ba duk ɗin kaga wannan magana ba ta yi ba yace wa ammal qawlu kuma fadar man qala wanda yace innal ma'ana in za'an in za'amtum anna lirrahmani waladan in kun riya cewa Allah yana da fa ana awwalul alifina ni ne farkon masu kyama almunkiri da lidalika yace to fa- masu musun haka fa hadal qawlu fihi nazarun li'annahu yace saboda kaifa yaltabimu ya zai hadu yaltaimu da alhamza ne ma ash-sharti ya hadu da sharadi kenan yaya za a yi sharaɗi ya dace da mi da jawab fa yakunu taqdiru in kana hadha fa ana mumtani'un minhu in gane ko kamar ka ce kenan in kana lirrahmani waladu in dai har Allah yana da da an gane ko to ni ne farkon masu musu in kana hadha fa ana mumtani'un minhu to kenan misali yace akwai wani malamin yake ma azhari yace ma alimtu ahadan qara'a fa ana awwalul eh, abidin abidin ya an ce abid ya saba ma abid abid mai bauta abid kuma mai kyama yace to banga wanda ya karanta ba cikin ko qira'at shadda fa ana awwalul abidina babu shi an gane ko yawwa ya ce to wa amma qawlu man qala shi kuma wanda ya ce innal ma'ana qul in kana lirrahmani waladun kama taquluna ha in Allah ya rada kamar da kuke cewa fa ana awwalul abidin lidhalika alwalad ni ne farko wanda zai bauta ma wannan da fa hada mushkilun yace domin iskali na li anna shartal imani domin yana daga cikin sharadin imani al kufru bi ibadati kulli waladin kulli walidin wa kulli mauludin kuma ka bari sharadi na na imani ka kafirce mu dukkan mai haihuwa ko ba garin bane da kuma wanda an ka haifa ibada su ba ta cancanta ba to dan mina na a cewa haƙƙin Allah yana da ɗa kamar yadda kuke cewa to ni ne farkon mai bauta ma wannan ɗa alhali ko shi ɗa da an ce ma mutum ɗa bai cancanci bauta ba kuma da an ce mutum ya aihu kuma bai cancanci bauta ba ko ba haka nan bane eh to dan mina zaka danganta in kana lirrahmani walad in har Allah yana da da in har Allah yana da da to kai ne farkon masu bauta mishi li anna shartal imani domin sharadi ne na imani al kufru sai ka kafirce bi ibadati kulli walidin an gane ko kafirce mu dukkan wanda yake yana aihuwa wa kulli mauludin da dukkan wanda an ka haifa na fata an fahimci ni to ya za a yi kafirci ya zama to sharaɗin imani shi ne abin da yake son ya ci bai yiwa a allaka imani da ni da kafirci shi ne abin da yake son ya ci to wannan aya gaskiya tana ɗauke da bayanai masu nauyi eh, kuma eh, gaskiya na eh, ja saboda larabcin da ke ciki wani larabci na wanda galibi ɗalibin ilimi tana yiwa wanda bai saba ganin irin waɗannan eh, maganganu ba waɗanda suke da alaƙa da tattauna matsala a shiga cikin zurhin larabci da kuma wani lokacin sai an yi tatsarruki zuwa ga abin da ya shahi alkawa'id al'aqliya wani lokaci eh, suna rikitar da mutum sai ka ga larabci amma baka gane ma ake son a ci ba muna gane wannan da kyau don shi yasa sai ni kokari eh, ni dan fassara larabcin ni bi shi a hankali gurgudan abin da Allah subhanahu wata'ala ya sanar da mu na karatu wallahu ta'ala a'la ayat da za mu tashi akan ta ta gaba wato tana cikin suratul fathi ita ce aya ta tara wajen inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا ما لا يتي اختلف العلماء ما لم يسوي ساباني في الوقف والجنس أيوا ala qawlihi ta'ala wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa tuwaqqiruhu wa wasluha bima ba'daha da sadar da ita da abin da yake bayanta ala ne an kai magana biyu sun kace yanbaghil waqfu magana ta farko kenan alqaulul awwal magana ta farko yanbaghil waqfu ya kamata a tsaya ala qawlihi ta'ala akan fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa tuwaqqiruhu kenan misali أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا القول الثاني مجرى تبيو لا يوقف باء أيوا على قوله تعالى وتوقروه بل توصل حتى نهاية الآية سنكتي أسعدد وتكلم من آية هزوك عشان آية سيكتي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا ووجه القول الأول فسكا كو دليلي كنا وأن سنكتي أنا سيوا وتوقروه سنكتي أن الواو ita wawun ta wata sabbihuhu istinafiya ma'ana wata sabuwar magana ce ta daban walaisa ta atifa ba ta atufi ta ba saniyan kuma sun kace dalilin su marji'u damir abinda damir yake kuma gare shi mukhtalafun ya saba fa marji'u damir makomar damiri wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kenan damirin tu'azziruhu an gane ko nan ta'zir ta'zir abin da yake nufi ina fata ana fahimta kenan shi domirin wato azziruhu yana nufin taimako asalin at-ta'zir yana nufin taimako amma kuma at-ta'zir wajen malaman fiqh an ka amfani da ita lokaci ana nufin haddi wanda ba a faɗa a shari'a ba kenan an bar shi ga ijtihadin alkali mai shari'a wa tuwaqqiruhu sun kace damiri na tu'azziruhu kenan ku taimaki manzo sallallahu alaihi wa sallam wa tuwaqqiruhu kun ku girmama shi waɗannan damirai guda biyu suna komawa ne lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa marji'u damir makomar damiri wa tusabbihuhu tana komawa ne lillahi subhanahu ga Allah madaukakin sarki fa bil waqfi kenan in ka tsaya yatimmu al faslu za a rarrabe bainad damir bismillah ga damiri wanda yake komawa zuwa ga Allah na sunan Allah fi wa tusabbihuhu wa damiru ismi rasulihi da damiri wanda yake kuma zuwa ga manzo fi qaulihi wa tuwaqqiruhu sun kace daga cikin abin da ke karfafa wannan qira'a ta Abdullah ibn Mas'ud da Sa'id ibn Jubair wadda ta zo fil aya an gani ku fil ayatil karima ga aya mai daraja kenan wallati jaa fiha wa tusabbihu Allah wa an qatada wa tusabbihu Allah bukratan wa asila kenan sai zamanto shi qatada ya fassara to ya kama malaman da sun ka faɗi wannan magana wa wajhul qawli thani su ko waɗanda sun kama magana ta biyu awwalan hujjar su ta farko annal wawa ita wawun fi qawlihi wa tusabbihuhu atifa atafina bi dalili hasfin nun sun kace saboda an shahi nun minhu lin nasbi saboda nasba kidan fala yusihhu al faslu bainahuma ba za a rarrabi ba saniyan sun kace anna marji ad-damir wahidun makomar damiri ga abu guda yake komawa fil jumal salas a cikin jumloli guda uku da tuwaqqiruhu da litu'minu bi tu'azziruhu da tuwaqqiruhu da tusabbihuhu to waɗanda sun kawo magana wa haula ikhtalafu fi marja'i ad-dama'ir salasa sai suka yi sabani a wajen makomar damirai guda uku tau magana ta farko faminhum man qala daga cikin su akwai wanda yace ad-dama'iru salasa su waɗannan damirai guda uku kullu halillahi ta'ala dukkan suna Allah ne sai ka malaman da sun ka tafi akan wannan kenan da tu'azziruhu ku taimaki ubangiji an gane ko taimakon ubangiji ba ana nufin Allah na bukatar taimako ba ku taimaki addinin Allah ku taimaki manzo sallallahu alaihi wasallam ku taimaki bayan Allah sauran kuma wato waqiru ku girmama nan babu iskali wato sabbihuhu nan babu iskali an ce domiri na kuma zuwa ga Allah sannan kuma wa minhum man qala daga cikin su akwai wanda yace ad-damiru fi qawlihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam sun kace kenan damiri na tu'azziruhu ku taimaki manzo sallallahu alaihi wasallam wa tuwaqqiruhu ku girmama shi wa amma ad-damiru fi qawlihi wa tusabbihuhu fa huwa lillahi sun kace damiri na tusabbihu yana kuma zuwa ga Allah walakin la yufsalu bainahuma fil qira'a ba za a rarrabe cikin qira'a li annaha ma'tufatun ala ba'dihha domin sashin su an an yi atafin shi akan sashi فالكلام واحد magana guda ce muttasilun ba'duhu bi ba'din sashi ya hadu da sashi wal kinayatu mukhtalifa sai dai kinaya ta bambanta in an ce kinaya na annufin damiri ba waccan kinaya ta ilmi balagha ba nan kinaya ana hawa ake mishi ya kwadi kuma malaman da sun ka tafi akan wannan an gane ko yace kuma daga cikin malaman tafsiri akwai wanda ya farraqa dama'ir farraqa bainad dama'ir wa lam yanuss al waqfi amma bai ce ana wakafi ba ala qaulihi wa tuwaqqiruhu ka tabari wa ibn kathir kina akwai wanda sun rarraba tsakanin damirai amma kuma su ce ana tsayawa ba sai magana ta uku sun kace wa qala ba'dhum bal ad-dama'ir thalatha lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kenan damirai duka guda uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a kai masu an gane ko war rasulu yusabbahu bukratan wa asila manzo ana masa tasbihi sahiya da marici mun gane wannan to nan shi akwai dan iskali iskalin da akwai tun da magana uku ce ko mu ce zamirin sun koma dukkan su ga Allah ko mu ce a'a dukkan sun koma ga manzo sallallahu alaihi wasallam ko mu ce a'a biyu na farko sun koma zuwa ga manzo na ƙarshe ya koma zuwa ga Allah su ne talhisin magana to abinda waɗanda sun ce to shi manzo ana tasbihi sai yayin tasbihi a lugha shine at-tanzihu ana tsarkakewa za ku ga kullun akwai masu da'awa suna tsarkake manzo waɗanda suke cewa manzo Allah ne su bayyana ba Allah bane ko ba haka bane da kuma waɗanda suke siffanta shi da sifofi waɗanda ba su dace ba kafirai su ce manzo ba annabi bane kaga sai a tsarkake shi daga ƙarya ban sani ko mun fahimta ba yawwa sai sai zaman to at-tanzihul lughawi yace to asarul waqf wal ibtida' ala al-aqida tasirin waqfi da ibtida'i akan aqida yace man qala bil waqfi wanda yace ana tsayawa ala qawlihi wa tuwaqqiruhu ra'at tafriqa ra'a da ainun ne ya hankalta ma da gare aya ne a kiyaye bambancewa bai da haƙƙin lahi tsakanin haƙƙin Allah wa haƙƙin rasulihi sallallahu alaihi wasallam da haƙƙin manzo sira da aminci Allah su tabbata a gare shi hatta la ya tawahhama mutawahhimun don kan wani mai zato yayi zato an gane ko kenan ko wani mai tunani yayi tunani wa yadhunnu dhannun mai zato yayi zato annal huquqa thalatha waɗannan haƙoƙi guda uku mushtarika sun yi tarayya fattasbiqu فالتسبيح حق خاص لله kenan shi tasbihi haƙi ne keɓantacce ga Allah subhanahu tsarkakakken sarki wa ta'ala madaukaki la kamar da athu ta'ifatun min al-ghulati ba kamar yadda wata ta'ifa ta cin gulata ba waɗanda sun ka ketare iya kafin rasuli game da sha'anin manzo wa ta'jir wa tawqir lin nabi sallallahu alaihi wasallam at-ta'jir taimako karfafawa wa tawqir da girmamawa su su waɗannan lin nabi sallallahu alaihi wasallam na manzo ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo magana ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah akan wannan rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace to wa man wasala aya amma wanda ya sadar da aya ma at-tafriq bain ad-dama'ir kuma yace ana rarraba tsakanin damirai fa innahu yushkilu alaihi to wannan zai kawo iskali ihamu anna al-huquq ath-thalatha zai sa mutum ya sa tsammanin waɗannan haƙoƙi guda uku lin rasuli sallallahu alaihi wasallam cewa na manzo ne tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi aw anna ta'zira wa tawqira lillahi subhanahu wa ta'ala ko ko yasa mutun yasa tsammanin zaton ta'ziri karfafawa da girmamawa na Allah ne wa hada ma ya abahu huwa abinda su kuma sai da shi muke sun kace sai an rarraba to shi ko wanda ya ce ya rarraba amma bai ce ana wakafi ba shi bai hadi dalili ba wa amma man wasala al-aya amma wanda ya sadar da aya wa ja'ala ad-dama'ira kullaha lillahi ta'ala yace damiran da Allah ne faqad ba'uda anil ishkali ya yi nisa daga iskari wa ma'anar ta'azir ma'ana ta ta'aziri inda huwa wajen shi nusratu dinihi a taimaki addinin Allah wa rasulihi da manzo kama qala ta'ala in tansurullaha yansurkum wa tawqir shi ko tawqir ta'zimuhu girmama Allah wa isbatur rububiyyati wal uluhiyyati da kuma tabbatar da rububiyya ta Allah ka ta shi a cikin kasancewar shi ubangiji mahalicci mamallaki mai tafiyar da al'amura wal uluhiyya da kuma uluhiyya shi kadai cancanta abota mishi akan cancanta wal asma'u da kuma sunayensa shi kaɗai ne ke da sunaye alhusna duk wanda ba Allah ba bai da husna sai dai zama yana da suna mai kyau amma ba husna ba mafi kyau wasifat kuma shi adda sifofi al'ula madaukaka kenan an gane ko lahu gare shi sun ka tabbata subhanahu tsarki ya tabbatar masa kalima ta ula ni ne kara ta dan saboda ma'ana wa amma sai dai wanda man wasala al-aya wanda ya sadar da aya waje alad dama'ir ya sanya damirai as-salasata guda uku lin nabi sallallahu alaihi wasallam ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi waje ala kuma ya sanya min huquqihi yana daga cikin haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallam tasbih tasbihahu za a yi masa tasbihi bukuratan wa asila safiya da murice faqad a'zama al-firya ya girmama ya yi ƙarya mai girma kenan wa ghala guluwan ba'idan ya ƙetar iyaka ƙetar iyaka mai yawa wa waqa'a fi shirki sarih ya abka cikin shirka bayyananna li anna tasbiha ibada domin shi tasbihi ibada ne wal ibadatu la tusrafu illa lillahi subhana ba a juyar da ibada kuma sai ga Allah tsarkakakken sarki wata ala madaukakin sarki wa sarfu hali ghairi llahi shirkun akbar juyar da ibada ga wani Allah shirka ce mai girma babba alaikum assalam wa rahmatullah yaqul ibn usaymin ibn usaymin ya ce wa rahimahullah Allah ya masa rahama walladhina yaghluna fi rasuli waɗanda suke ƙetare iyaka game da haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallam yaj'aluna haqqallahi lahu suna sanya haƙƙin Allah zuwa ga manzo fa yaquluna suna cewa tusabbihuhu ay ar-rasul fa yusabbihuna ar-rasul suna yi manzo tasbihi kama yusabbihuna Allah kama yadda suke ma Allah tasbihi wala shakka annahu shirkun wannan shirka ne da anna tasbih min huquqillahi al-khassa domin shi tasbihi haƙƙi ne na Allah ke bantacce in ba mun ɗauki tasbihul lughawi ake nufi ba kamar yadda ni bayani an gane ko da idan a samu 'yan mafita ma'ana muna tsarkake shi ga abin da waɗansu suka siffanta shi suka yi gurubi suka ce shi Allah ne an gane ko mu nuna manzo sallallahu alaihi wasallam ba Allah bane kuma bai cancanci bauta ba an gane ko yawwa sai dai babu wanda ya kai shi sai dai babu wanda ya kai shi kima da daraja an gane ko yace to wallazi at-tarjih rinjaye suwa wallazi yadhharu abin da yake bayyana alladhi yadhharu wal ilmu inda Allah ta'ala ilmi yana wajen Allah annal aqwala fil mas'ala su maganganu a cikin mas'ala annal aqwala fil mas'ala su maganganun da anka kawo a cikin mas'ala an gane ko wa abada annal awlal aqwali fil mas'ala kinan mafi dacewa cikin maganganun da anka faɗa cikin mas'ala wa ab'adaha anil ishkal waɗanda sun kafi nisa daga rikitarwa an yi qalu inna ad-dama'ir salasa su damirai guda uku kullaha dukkan su lillahi ta'ala na Allah ne wa alaihi fala yuqafu fil aya kiran ba za a tsaya ba a cikin aya mimma yurajjihu wa mimma yurajjihu hada al-qawl abin da ke rijiyar da wannan ittifaqul ulama malamai sun yi ittifaqi ala anna tasbiha shi tasbihi la yakunu illa lillah bai kasancewa sai na Allah wala ibrata ba za a hankalta ba biman gala ga wanda ya ƙetare iyaka wa shadda ya kaɗai tafi dalika a cikin wannan wa bina'an alaihi to akan wannan fa innahum ittafaqu ala anna ad-damir sun yi ittifaki akan damiri fi qawlihi wa tusabbihuhu cewa tusabbihu lillahi ta'ala wa hadha zahirun mimma sabaqa saniyan daga cikin dalilai da sun kasa an karin jihar da wannan magana inna ifrad ad-dama'ir wato keɓance damirai ma'a kaunil madhkuri qablaha ismai tare da cewa abinda an ka faɗa na wanda yake yana iya tarayya a cikin damiri suna biyu ne dalilun ala annal murad ahaduha ahaduhuma kawai ana rufin daya wal qarina ita ko qarina ala ta'yinil murad wanda take tantance abinda ake nufi zikr wa tusabbihuhu sai ta bayyana kenan damirin yana kuma zuwa ga Allah wanda bai hana kuma ana girmama manzo waɗansu ayoyi su bayyana shi manzo ana girmama shi tunda annabawan bani Isra'ila ma Allah ya ce a girmama su la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum kaga in ku an girmama su ai shi fa min babu aula sannan kuma ai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli an gane ko yace kuma ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ko ba haka dan bai ce sannan kuma yace man yuta'ir rasula faqad ata Allah kuma Allah ya ce inna kafainakal mustahzi'in falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim da sauran ayoyi da hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da maganganu na magabata rabi an na hudu anna jamahirul ulama jamhurin malamai ala anna qawluhu ta'ala cewa fadar Allah subhanahu ta'ala wa tusabbihuhu ma'tufun an yi azafin sa ala ma qablahu akan abin da gabata bi dalili hasfin nun lin nasbi saboda an shahi nunun ta nasaba falam yaqul wa tusabbihunahu to da haka kaga wannan ya nuna an rinjaye da wannan magana to duk dai yadda an ka faɗa in dai mutum ba ya ce wato sabbihu ba ana tsarkake manzo irin tasbihi na Allah in dai tasbihul lughawi ne to na ana iya samun mishi mafita an gane ko wanda kuma ko da mutum yayi ai Allah ya san da wace zuciya ya fassara eh tunda in ba ka tsere ma mutane ba ka iya tsere ma Allah mun gane wannan ko sai abu na ƙarshe shi tasbihi haƙƙi ne na Allah to kaga kuma mala'iku Allah ya nuna ba sa yin ba sa yin kuskure to amma sai Allah ce yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturuna yusabbihuna suna yin tasbihi al-laila shi al-laila nan ga zahiri inda mu iramin shi anahau kaga zaka dauke shi maf'ulun bihi to kaga ai an ce mala'iku suna ma dare da rana tasbihi kuma tasbihi ba a yi mu kowa shi sai Allah kaga kenan yan mala'iku sun abka cikin sabo shi ko ya ce la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun an gane ko to ya zamu yi da wannan to shi al-layl wan nahar zarfu zaman ne shi ko zarfu zaman da zarfu makan ana gane shi da larabci an kaddara fi gaban shi an gane ko an ka ce yusabbihuna al-layla ay yusabbihuna fil layli wan nahari shine asalin maganar mansubun ala naz'il khafid ake cewa an yi masa nasba saboda an cire masa harfin jar idan sai ka koma ka kaddara maf'ulun bihi an gane ko yusabbihuna Allah ko yusabbihuna lillahi domin ana cewa yusabbihu lillahi ma fi samawati ma fil ard an gane ko yusabbihuna lillahi ko yusabbihuna Allah al-laila wan nahara la yafturu kaga da nan ma'ana za ta bayyana kidan maf'ulun bihi kaddara shi zaka yi kuma dama qur'ani yayi amfani da fi'ili na tasbihi a hali guda uku ya ce sabbaha lillahi ko ba haka nan bane an yi tasbihi ga Allah sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard ko ba haka nan bane a cikin hadisi cikin kuma al-hashr sai ya ce sabbaha lillahi ma fis samawati ma fil ard ya ƙara wa ma ina fata mun ji to kaga fi'ili madina ya nuna an yi cikin saffi ma haka ne sabbaha lillahi ma fis samawati ma fil ard kaga an ƙara ma sabanin hadid ita ba ƙara ma ba amma da hashr da saffi suna da ma da Allah mai har da alkur'ani sannan kuma sai ka fi'ili mudari'i a farkon surori nan nake magana fa juma'a yace yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikul quddus al aziz al hakim haka cikin kuma suratul taghabun shi ma ya kawo fi'ili mudari'i farkon ta yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ko ba kana bane farkon sura kuma cikin suratul a'la tace sabbih isma rabbikal a'la sai yayi umurni to can sabbaha ya nuna an yi dan ya ce تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم تو أنا ذا أي تخصيص كافر ري تند أنت أبنك كيشكين سمبير كسيبان دا كافر ري mun gane ko yawwa kuma ko sun yi nasu batin ne don ba da imani bane sai in sun cewa yawan lokaci suke yi ala ayyati hal dai fi'ili madi ya nuna an yi sannan kuma mudari'i yana nuna ana nan gayi a yanzu kuma yana nuna zuwa gaba ma za a yi ba sani ko an gane ba sannan sabbih nan ya amfani da ayi yayi umarni kenan babu wanda zai hana ayi to kenan ko kayi ko baka yi ba an yi canda kuma yanzu ma ana yi kuma gaba za a yi ko kayi ko baka yi ba gare ka ta kari inna Allah ghaniyun 'anil alamin kuma ko da duk halittu ba su yi ba Allah ya wadatu da halittunsa na fata an fahimta to ga dukkan alamu lokaci yayi halinsa insha Allah ta'ala nan zamu tsaya sai darasin mu na gaba idan Allah ya kaddara abinda muka faɗa zaman to Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته